haji ko umra min saidi na daga farauta farautar da yake ya halatta murimi an faɗa cewa shi murimi bai halatta ya farauta ba to amma akwai inda yake an ba shi damar ya ci daga farauta abin da yake an farauto to ya iya ci daga gare shi akwai guraren da yake an masa izinin wannan to bai lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin nari shine bararar umar ibn ubaidillahi ta yi daga banu taimi wato shi umar ibn ubaidillahi shine daga banu taimi mutanen sai da na abubakar siddiqi ya karbo daga nasiru bararren abi ka sada ansari shi kuma ya karbo daga abi ka sada cewa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar da suka zamo suna wato sashen hanyar maka wato makka sai ya tsaya daga baya tare da wasu abokansa wanda dukkaninsu sun yi harama alhali shi bai riga ya yi harama ba su wani abokan da bai tasa su sun yi harama amma shi bai riga ya yi harama ba sai ya ga wani jaki na jeji an san ko a shari'a cin naman jaki na jeji ai ya halatta sai ya daidaita ya hau kan dokinsa duk ya nemi daga abokan tafiyarsa da ya ko masa ma bulala bulala ce ya mance bai ɗauka ba sanda zai hau jakin ba abin amma sai suka ki su ba shi bulala ya tambaye shi su bai ko masa mashi sai ma suka ji ya sauko ya ɗauka da kansa sannan ya ɗauki bisa jakin nan na jeje ya kashe jakin nan na jeje wasu a cikin sabon manzala sallallahu alaihi wasallama suka ci daga wannan jakin amma wasu suka ce su ba za su ci ba tunda suna cikin harama yayin da suka ce wajen manzala sallallahu alaihi wasallama suka ci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi daga irin wannan me hukuncin sa dan Allah yake jahil dai wannan jaki na jeje abinci ne da Allah ya ciyar da ku shi abinci ne da Allah ne ya ciyar da ku abincin nan ashe ya halatta a cikin nan shi yasa abinda halali wato wanda baya cikin harama ya farauto ya zama ko ba wai ya farauto ba ne dan muhurimi a to wannan ya halatta muhurimi ya ce ya halatta muhurimi ya ci daga gare shi wadda ta min hadisi ya saba daga imam malik ya saba daga shamim da uwata ya karbo daga mahaifin sauran rufin zubairu cewa zubairu min al'awami ya kasance yana yin guzuri da abin yanyana wa naman barewa abin yanyanawa na naman barewa wato wanda yake an bashi ya bushe alhali yana cikin harama na malike ce abin da ake kira safifu alkadidu abin yanyanawa naman da aka bude shi ya aka bar shi ya bushe wanda ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaid ibn aslama cewa da ibn yasarin ya ba shi labari daga abi gatada game da jaki na jejin kama hadisin abin nare da ya gabata a can na farko daidai a hadisin na zaid ibn aslama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce akwai wani abu tare da ku daga namansa wato anan imam malik ya kawo mutaba wanda ba kasafai yake kawo mutaba'a ba ba kasafai ake ganin imam malik ya kawo mutaba a muwadda ba amma nan dai ya kawo mutaba yasa wannan hadisin shi a dawo mai tsarin yawa abin nan mutaba'a ne kuma aka samu ƙarin cewa hal ma'akun min lahani shay'un a tasa ruwaya to Ubadullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik an yi haifin sayid al-ansari ya karbo daga haifin sayid al-ansari shi ya haifin sayid al-ansari ya ce a wato muhammad ibn ibrahim ibn al-harith al-taimi ya bani labari ya karbo daga isam talhat ibn ubaydillah ya karbo daga umair ibn salama al-ramli ya karbo daga bahazi ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yana nufin makka ya ce wato shi ba hazidin an ce sunansa zai dubna ka'ad sullami a mazala hafta yana nufin makka alhali yana cikin harama haya da ya je guda ake kira rauha'a sai ga wani jaki na jeji a jeru wanda yake an sare masa agara aka faɗi aka ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kyale jakin nan ku kauce masa abu ne a kusa mai shi wanda ya sare agarar ya zo sai ba zai ya zo alhali a shi shi ne ma mai shi ya zo ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi na ba ku izini duk yadda za ku yi da jakin nan ku yi ma'ana na ban muku wannan jakin mazala sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina ababakar dan a sayyidina ababakar ya raba naman jakin nan tsakanin matafiyan nan sannan ya ci gaba da tafiya ila usabati har yayin da ya kai guda ake kira usaba tsakanin guda ake kira ruwaisa da arju wato duk guraren nan hudu zangwaye ne guri ne da ake sauka zango tsakanin makka da madina sai ga wani wata barewa tana tsaye ta sunku da kai a cikin inuwa ga kibiya ta shiga cikin barewar sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wani mutum ya tsaya a gindin wannan barewar kan wani a cikin mutane ya firgita wannan barewar ya kyale shi yadda yake an ya ƙetare har jama'a gaba ɗaya su gama wucewa wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yana sa'idin ya ji sa'idin da musayyabe yana zantarwa daga abi huraira cewa ya taho daga bahrain yin rabaza har yayin da ya zo rabaza sai ya samu wasu matafiya daga mutanen iraq ayari daga mutanen iraq sun yi harama suka tambaye shi daga hukuncin naman farauta da suka samu gurin mutanen rabaza ya ce ba laifi sa'i ce abu huraira ce sannan kuma daga baya na ringa kokwanton cewa kwai magana da na faɗa musu ko daidai ne ko ba daidai ba amma da na je madina na ambaci wannan ga sai da maraunin haddari ya sai sai na umar ya ce me kake ci da shi sai abu huraira ya ce na ce su ci ne a sai da na umar ya ce da a ce ka faɗa musu wata magana kawo mutum su da wani abu daban ba wannan ba da ka ga abin da zan ma yana na kwansa yana masa na ruko Ubaidullah ya min ita ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab Zuhri ya karbo daga Sani ibn Abdullahi cewa ya ji Abu Huraira yana fada daga yana zantar da Sayyidina Abdullah bin Umar cewa wasu mutane sun wuce da shi murin muna suna masu harama a guda ake kira rabaza suka tambaye shi a game da naman farauta da suka samu wasu mutane wanda su ba suna cikin harama ba wato ahillatu jam'in halali wato wanda bai cikin harama af'ilatu ne da asali ahalilatu ne af'ilatu ne ɗaya daga cikin auna aunan wato jam'in illa af'ilatu af'ulu sun masu ila sun mata af'alu jubu'un illa jubu'un illa to sai dai nan an sake ne ba wai lalle ana nufin illar ba ya kuru na suna cin naman farauta sai sai a wato sai abu huraira ya ba su labari ya ba su fatawa da cewa sa iya ce abu huraira ya ce sannan na je madina na je wajen sai na maramnar haddari na tambaye shi daga wannan ya ce da ni kai da me ka ba su fatawa ya ce na ce da ce da shi na ba su fatawa ne da sace ya ce da sai na umar ya ce da ka ba su fatawa da wani abin daban ba wannan ba la'auja a tukar da na da ka ga abin da zan ma da na radadar da kai da ladabi da ne ma ladabin da zai radadar da kai ubaidullah shamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaid ibn aslama ya karbo daga da ibn yasari an karbo daga an ka'abin cewa ka'abal a habari ya taho daga sham a cikin wasu matafiya hanya da suka sanke a sashen hanya suka samu naman farauta ka'ab ya ba su fatuwa da cewa a iya ce ya ce ya da sojojin sai na umar abin haddari a madina suka ambata masa wannan ya ce da su waye ya ba ku fatuwa da haka suka ce kabu ne sai ya ce a to shi kenan ma na sa shi ya zama shi ne shugaban tafiyar ku har ku dawo a tafiyar ku har ku dawo sannan kuma yayin da suka kasance a sashen hanyar maka min jararin sai wani garke na fari ya wuce da su kabu ya ba su fatuwa sa iya kama farauta wannan farar suke da suka dawo wajen saidina umar suka ce sun gamu da fara amma abu ya ce sa ce ya ce tukti yahun bi haza me yasa ka ba su fatuwa da su cewa sa iya ci daga wato farin nan sai ya kabu ya ce ai yana cikin farautar kogi ai fari asali daga kogi ne sai sai da umar ya ce ni ta ya kasancewa fari daga kogi suke da ya ce ya amiran muminin ya sarki muminai na rantsi da ubangijin da numfashi na rai na tabbata ga ikonsa ai ba wani abu ba ne kamar wato atishawa ce da kifi da yake atishawarsa ko yake ama da shi duk shekara sau biyu an tambayi imam malik daga abin da ake samu daga naman farauta akan hanya ana siyarwa mai wanda yake cikin harama da hajji ko umra yana da damar ya sai wannan naman sai imamu malik ya ce amma abin da shi yake irin wannan ya zamo ana tare alhaji ne da shi saboda su ne aka farauto to ni ba na son a ce mulimi ya siya na hani daga gare shi amma idan ya zama ya same shi wajen wani mutum da shi ba wai yana nufin wanda suka yi haramar da shi ba shi wanda yake cikin haramar da haji ko umra ya samu wannan naman ya saye shi da wannan ba laifi a cikinsa shi ya sa kenan malaman masara suke cewa to idan zama hanya hanya ce ta alhazai tana wucewa koyaushe to abin da aka samu na farauta naman farauta na sayarwa a wajen bai daidai ba ne a siya saboda ko jan su aka farautu ana kyakkyawan zaton cewa ai dan su ne aka farautu su zo su siya sai a kauce masa ba a siya ba amma inda yake da hanya alhazai ba ce hanya ce ta jama'a matafiya to aka zo aka samu wani ya kawo naman farauta na siyarwa to wannan ko da muhurmin ne ya iya si dan ba a zaton ko ba a tuhuma cewa an kawo ne dan a siyarwa alhazai an farauto ne dan alhazai da malikun imam malik ya ce a cikin wanda ya harama alhali akwai farauta a hannunsa sanda ya harama akwai wanda yake ya riga ya kama tun kafin ya harama ko ya riga ya siya tun kafin ya harama ba wajibi ba ne a kansa a sannan ya sake ba laifi ya ba da shi ajiya a gida imam malik ya ce a cikin kama kifaye a cikin koguna da koramu da tafukka da abin da ya kama da haka sannan ya halatta ya halatta ga wanda yake cikin harama ya kamo domin Allah ya faɗa uhilla lakum saydul bahari wada mata Allah kuma lissayyara wa hurrima alaikum saydul barri ma dum tuhuruma to ta kula da zai an tubi mu to abin da bai halatta ba ga wanda yake cikin harama wato a ce ya ci daga farauta farauta da ba daidai ba ne wanda yake cikin harama da haji ko mura ya ce ubadula ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahabi zuhuri ya karbo daga ubadula min abdullahi bin urwa ta bin mas'ud ya taba daga Abdullahi ibn Abbas ya taba daga Salim ibn Jassama laifi cewa shi ya ba da kyauta ga manzo sallallahu alaihi wasallam jaki na jeje alhali manzo Allah yana abuwa ko yana waddana sunan gurare ne akan hanyar Makka da daga Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai masa da jakinsa wato da aka mai masa kyautarsa sai ran sai ya sauya fuskarsa ta sauya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da yake fuskata sai ya ce da ni abin da ya sa muka kaga mun dawo ma da wannan jakin da ka babu ba mu karba ba abin da ya sa kaga ba mu karbi kyautar nan taka ba dan muna cikin harama kuma shi wato da kyakkyawan zaton ya farauto ne dan ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka farauto ko dan a bayar ga muhrimi bai halatta muhrimin ya karba ba Ubaid la ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdullah ibn Abi Bakr ya karbo daga Abdurrahman ibn Amir ibn Rabi'ata yace na ga Usman ibn Affan a da ake kira a rajo yana cikin harama a wata rana mai ra'ayi ne mai tsananin zafi ya rufe fuskarsa daga jefa da urjuwan da ka jefa da aka yi ta da urjuwan wato sunan gashi ne sannan aka zo masa da nama da aka farauto ya ce da jama'arsa ku ce ya ce suka ce da shi a to kai ba ka ci ba sai ba za ka ci ba ya ce a'a ba tafiyar mu ɗaya da ku ba ba sufan mu ɗaya da ku ba wanda ya farauto ƙarshen ta ya farauto ne saboda ni ganin ga halifa ya zo waje a shi ya sa aka farauto don a bashi Ubaru la ya min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Shabi bin Uwata ya karba daga mahaifinsa Uwata bin Zubairu ya karba daga Aisha uwar mummune cewa ita ta ce ta ce da shi a gurwatu ya ɗan ƴar uwata jahil zai zaman da za ka yi a cikin haraman nan kwana goma ne wannan ma kwana goma a su wanda yake yi harama tun farkon watan zulhijja ko kama watan zulhijja amma ba haka ba ba a kai kwana goma ba idan wani abu ya nema kaikayi a zuci to ka kyale shi idan wani abu ya nema kaikayi a zuci to ka kyale cin naman farauta tana nufin cin naman farauta imam malik ya ce a gaba da mutum wanda yake cikin harama da aka kamo farauta saboda shi aka gyara wannan farautar ya ce shi ko sai ya ci daga gare shi ya san ko cewa saboda shi ne aka farauto to wajibi ne ya ba da sakamakon wannan farauta duka da wanda ya ci da wanda bai ci ba in an kasa goma a kashi ɗaya ne ya ci a ciki to dole dai sai ya ba da sakamakon gaba ɗaya an ga mai malik daga mutum da aka bukatar da shi zuwa cin mushe wawa muhrimu alhali yana cikin harama wato ya kai matsayin da ya halatta gare shi ci namun mushe ga mushe ga farauta wanne zai gabata yana da dama ya farauto farauta ya ce ko ko am ya kulul mai sata ko sai ci mushen imam malik ya ce a a ai sai ya ci mushen inda dai wannan farauta an haramta masa ne musamman shi kadai wannan ko mushe an haramta ne ga baki ɗayan jama'a yanzu ko ya kai matsayin da shi ya halatta ya ci mushen shi yasa wato sai ya ci daga mushen ba ya ci daga farautar ba akwai misalin sa kenan kamar a sallah ina misalin wannan yake a sallah a sallah ma irin wannan yana zuwa kamar misali mutumin da yake zai sallah amma sai ya zamo ba wani tufafi sai guda biyu ɗaya tufafi ne wanda ba na alhariri ba amma da najasa tufafi ne da najasa wannan kuma tufafi ne alhariri to shi kuma gaba ɗaya ba wani tufafin da zai rufe al'aurar sai sallar nan sai dai ya ɗau ɗaya daga biyun nan sai aka ce a to shi kenan tunda tufafin ne najasa an haramta ne saboda sallah a sa shi saboda sallah wannan kuma bai na alariri haramci ne wanda yake na gaba daya ba san da yake halatta a sa tufafi alariri amma sai ya gabatar da alharirin akan najasa saboda shi wannan najasar abu ne wanda yake ya shafi sallah kamar yadda da wannan farauta cin naman farauta abu ne wanda yake ya samu caji aka ce to a kiyaye gare ci mushe a nan haka a can gare ya sa tufafin alhariri yawa ga- a can gare ya sa tufafin alhariri ya sallah sai sa tufafin alhariri alhariri in ya so ya sallah to abin da ya sa aka ce wannan cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala bai rangwame ba ga wanda yake cikin harama a cikin cikin ya ci farauta ko ya kama farautar ba a kowane hali daga halaye ya yi rangwame ko cewa a ci mushe idan ana halin larura in ta ɗauro imam Imam malik ya ce amma abinda wanda ke cikin harama ya kashe ko ya yanka daga farauta to wannan abinda mai haramar ya kashe ko ya yanka bai halatta a ci cinsa bai halatta ga wanda yake baya cikin harama wa dalibu hurumi ko wanda ma yake cikin harama domin ba yanka shi aka yi ba ya yi haka ne da kuskure ko da gangan a kowane hali cin wannan bai halatta na ji wannan magana da na faɗa ba daga ɗaya ba daga malamai wanda ya kashe farauta a wato sannan ya ci wanda ya cikin harama da haji ko umra sai ya kama farauta kuma ya ci kafara ɗaya ce ta hau kansa kamar wanda ya kashe farautar amma bai ci ba daga gare shi ma dai kafara ɗaya ce shi yasa cin daga gare shi baya ƙara masa kafara amma idan da wani ne ya farauto shi ya ci daga gare shi wannan sai a ce sai ya ba da kafara a lamarin farauta a cikin harami magana yin farauta a harami imam malik ya ce duk wani abu da aka kama a cikin harami aka farauto a cikin harami ko aka saka masa kare a cikin harami aka kashe wannan farautar a hallo to duk dai da aka bai halatta a ci ba aka koro farauta daga cikin inda yake harami amma ba a same ta ba sai da ta zo hillu sannan aka sama to wannan bai halatta a ci ba duk da cewa a hillu aka kashe to wajibi ne akan wanda ya aikata haka ya ba da sakamakon farauta amma wanda ya saki karensa bisa farauta a waje harami sai karen ya ta neman abin da aka sake shi a kansa har sai da ya kama shi a harami to shi din ma dai ba za a ci ba amma a nan ba za a ce a bada sakamako ba tunda dai farautar nan ba daga harami aka taso ta ba shi yasa wajen hukuncin biyan sakamako ana duba daga ina aka taso farauta matukar dai daga harami aka taso ta to an kashe ta a harami ko a hillu sai an bada sakamako amma idan daga hillu aka taso to an kashe ta a hillu ko an kashe ta a harami to wannan ba za a ce a ba da sakamako ba wannan fa ana magana akan wanda shi ba muhurimi ba ne ba muhurimi ba ne to sai fa ya zama ya saki karen ga farautar alhali yana dab da harami ya zama ya sake shi dab da harami to wannan dole ne ya ba da sakamako hukunci a cikin farauta ubangiji tabaraka ta dace أو كفارة دعام مساكين أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا ku waɗanda suke sun ba da gaskiya kada ku ce za ku kashe farauta alhali kuna cikin harama da haji ko umra hakanan ma kuma kan ku ce za ku kashe farauta alhali kuna cikin harami kuna cikin harami ba daidai bane ku kashe farauta ko da ba ku cikin harama ومن قتله wanda ya kashe farauta daga cikin ku da gangan to sai sakamako wato wata kira fa jaza'un mislu ma qatala minan na'ani kamar abin da ya kashe daga dabba idan ya kashe ragumin jeji sai ya bada ragumin in ya kashe bauna sai ya bada saniya in ya kashe jaki ma sai ya bada raguni wato in ya kashe barewa sai ya bada akuya ya kuma bi zama adal za a samu adalai daga minkum daga cikin ku sai hukunci da wata dabba ce ta gida sai kama da wannan dabbatar da aka farauto in ya kashe ba a, wato in ya kashe kashe hasbiya ko harbiya ko tattabara da harami to wannan sai ya bada akuya sai ya bada akuya za a bada wannan ko a matsayin hadaya da za ta kai ga ka'aba ko kuma ya kafara da shi da miskinai a duba kimar wannan farautar sai a ba da abinci sai a ci da miskinai ya ba kowane miskini mudin nabi ko kuma ya azumi daga kowane mudin nabi azumi daya daga duk mudin nabi in an ce kimar farautar nan ta kai mudin nabi arba'in sai ya azumi kwana arba'in in an ce kimar farautar nan idan da abinci za a siya zai kai mudin nabi hamsin to sai ya azumi kwana hamsin ya zuƙa ba da abinci wannan fa an dora masa kafara nan ne don ya dandane sakamakon abin da ya aikata na daga yin na daga yin har yana daga yin farauta alhali yana cikin haram ko kuma daga kashe farauta a cikin harami Allah ya rangwame daga abin da ya gabata a datan abin da kuka yi a baya to Allah ya ce muku amma wanda duk ya sake yi to tabbata Allah sai ya rike shi a ubangiji mabuwayi ne ma'abucin rugo ne qala maliku imam malik yace wanda ya kama farauta alhali baya cikin harama sannan ya kashe shi a wato yana cikin harama kamar wanda ya siya ne yana cikin harama kuma ya kashe ya siya da rai kamar sai bare wadda aka farauto tana da rai ya yanka tana cikin yana cikin harama wa kana Allah wa aqiqa ubangiji ko yayi hani an katalihi daga kashe shi ya ce la taqatulu sayda shi yasa wato wannan ya dau umumi abinda imam malik yake nuna mana cewa wannan ya dau umumi sadai jazaohu shi yasa sakamakon sa na kansa wannan asai da ko da yake an sa masa al ba wai ma'arfa ba ne yana tsakanin ma'arfa da nikira ba tsuntsun ma'arfa ba ne ba tsuntsun nikira ba shi yasa yau akwai itimalin umumi tun da ya zo bayan na hayi kuma gashi an sa masa wa ba da malai sabbi ba harin min ma din wannan sai da ba wai ana nufin wata farauta mu ayyana ba duk farauta duk farauta shi ta shiga ciki shi yasa an dinnan ba ta sa ya zama ma'arfa tsantsa ba to na tsari a wajen mu abinda muka tadda malaman mu akai cewa duk wanda ya samu ya kama farauta alhali yana cikin harama za a yi masa hukunci cewa ya ba da sakamako imam malik ya ce mafi kyan abinda na ji a game da wanda ya kashe farauta aka yi masa hukunci a kansa a farautar an yi kawwama saidu a kimanta wannan farautar wanda ya kama a duba a ga kudinsa sun kai nawa a in abinci za a siya in abinci za a siya ya kai nawa iti da kowane miskini mudinari ko ya azumi a maimakon kowane mudinarin ya azumin rana guda a yi duba idan miskinan sun kai nawa in sun kai goma ma'ana ya kai mu nabi goma kenan sai a ce azumin kwana goma idan kuma ishirin ne zai azumin kwana ishirin ya daya su ko nawa ne su kai ko da sun haura sittin miskini sittin da ce ya kai kimar farautar nan ya kai mudin nabi dari yake shi azumi zai yi to sai azumi dari sai azumi dari kuma aka ce wani kasar muddi yawman kamila yana azumin rana ne cikakke idan mudinabin ya kare misali aka ce ƙima farautar mudinabi 25 da rabi to sai azumin 26 inda ba a rabin azumi yasa wannan rabin mudinabin ya jawo dole sai dai azumi cikakke kana malikun imam malik ya ce sami'tu na ji daga malamai cewa ana yin kuki bisa wanda ya kashe farauta ila harami a harami alhali yana halali kamar yadda za a yi hukunci da shi bisa mai murimi wanda ya kashe farauta a cikin harami alhali yana harami yana cikin ihrami wanda shi murimi ko da ba a harami ba ne ya kashe farauta za a yi hukunci a kansa shi kuma halali idan ya kashe a cikin harami shi ne aka ce sai ya biya sakamakon abin da yake mai harama da haji ko umra yana da damar ya kashe a cikin dabbobi wani lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya kama daga Abdullahi bin Umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce guda biyar daga dabbobi mai harma da haji ko umra dan ya kashe su ba za a ce yayi laifi ba an kaka da shuruwa da kunama da bera da takare mai cizo wanda yake timbe ga mutane an ka ubai da lafiyar hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga abdullahi bin dinarin ya karbi daga abdullahi bin umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce guda biyar daga dabbobi wanda duk ya kashe su yana cikin harama ba laifi a kansa na farko kunama na biyu bera a na uku ka hankaka na hudu shirwa na biyar kare mai cizo Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shamim ibn Urwata ya karbo daga mahaifinsa cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce gabobi guda biyar maɓannata ne maɓannata ne ana da damar a kashe su ko a harami ne ko da a harami ne na farko tsera tsera a kashe shi ko da a harami ne na biyu kunama na uku hankaka na biyar na hudu shurwa na biyar kare mai cizo malamai suka ce wannan da aka ambace su ba wai yana nufin kore wani su ba duk wata dabba da bannata ta kai kamar wannan ko ta fi wannan ai kana ma kenan a kashi yanzu aka ce ambatan nasu kamar tunatarwa ne cewa a yi aiki wato da mafhumin mafhumin adadin wato mafhumin adadin ba a aiki da shi amma mafhumin sufa a nan shi ake aiki da shi duk dabba mai banna irin ta bera ko mai banna irin ta kunama ko mai banna irin ta hankaka ko mai banna irin ta shurwa ko mai banna irin ta kare mai cizo to a kashe ta kenan yasa miciji kana ma kenan inda bannan miciji a ya tafi ta kunama to kuma da ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhri cewa sai da na umar ibn haddad ya yi umarni da kashe micizai a harami imam malik yake a game da kare mai cizo wanda aka umarni da kashe shi a harami dukkan abin da ke cizon mutane yake ɗauke a kansu yake ba su tsoro kamar zakoki da damusoshi da nau'in fahadun da nau'i ne na damusa wanzu da kura to ya zama kare ne mai cizo la ya du amma abin da yake daga zafoki wanda baya timba akan mutane yana cin nama amma dai baya kawo mutane dauki kamar siyaki da dila da kyanwa ko mage ko da ta jeje ce da abin da ya kaba da suna daga zafoki wanda suna cin nama amma kuma in sun ga mutum kauce masa suke to wannan ba daidai bane wanda ke cikin harama ya kashe su in ya kashe sai ya ba da fansa amma abin da ke cutarwa daga tsuntsaye shi man da ya harama ba daidai ne ya kashe shi ba sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine hankaka da kuma shuruwa nina ɗaya idan wanda yake cikin harama da haji ko mura kashe wani abu daga tsuntsaye wanda wa'annan to sai ya ba da fansa sai ya ba da fidiyarsa abin da yake ya halatta ga murihi ya aikata bai da lafiya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn sa'id ya karba daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith al-taymi ya karba daga rabi'a ibn abi abdullah ibn al-hudayri cewa shi rabi'a ya ga umar ibn al-haddadi yukarridu ba'ilan lahu yana cirewa wani raƙumi nasa kaska yana cirewa wani raƙumi nasa kaska nan awon fa'ala ya zo ne lil izalati shi yasa yana cikin ma'anoni guda biyu da awon fa'ala ya tarayya da awon af'ala fa'ala tana da nata ma'anonin wajen guda goma ko af'ala ma tana da nata ma'anonin wajen guda goma to amma a ciki akwai guda biyu da suka yi tarayya shine as-salbu wa ta'adiyatu cirewa ana cewa ashkahu bi ma'ana azala shakawahu kamar yadda aka a iya cewa shakahu ma ko da ba haka aka je ba sosai ake jin haka daga laraba ba amma aka ce karradal bahira bi ma'ana azala anhul qurada ya kusan masa da kaska yana cire wani rakumin sa kaska fi dinin a wani yobo abu da ake kira su kuya alhali yana cikin harama ashe daidai ne wanda yake cikin harama ya ya cire kaska daga cikin dabbarsa ya jefa a cikin yumbu imam malik ya ce amma ni dai bana son haka ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga alkamata da aje alkamata ya karbo daga mahaifiyarsa cewa mahaifiyar nan tasa ta ce na ji aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ana tambayarta daga murimi yana da damar ya sosa jikinsa ya ce kwarai kuwa ya iya sosa jikinsa wal ya shirin ta ma wajen sosa jikin ya sosa ma da ƙarfi ba wai sama-sama ba da a ce za a ɗaure hannaye na ji Aisha radiyallahu ta'ala anha ban samu abin da zan susa da shi ba sai kafafuna da na yi susa da kafa Ubaidullah ya ce amin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ayyub ibn Musa Jarla ibn Umara ya yi duba a cikin matsokaci madubi saboda rashin lafiya da yake cikin idanunsa alhali yana cikin harama ashe wanda yake cikin harama da ake komra ya ke duba madubi ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u zaulanu umara ya kasance yana kin a ce mai har wanda yake cikin harama da haji ko umra ya cire karamar kaska ko babbar kaska halamatu karamar kaska wuradu ko babbar kaska an da ilimi daga raguminsa imam malik ya ce wannan shine mafi sauran abin da na ji a cikin wannan wato a nan imam malik ya yi aiki da fatuwar da ya aiki da fatuwar uba ba magana dan umar ta bukatar da shi fiye da maganar sayyidina umar a nan wani lafiya mai hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga mamatin na adam ne abi maryama cewa ya tambayi sai idan da musayyab dai daga cikin fuqaha sab'atu daga wani farce nasa da yake ya kare farcensa ne ya kare alhali yana cikin harama sai sai ido da sai ya ce ka iya yanke wannan farcen an tambayi imam malik daga mutum da bai da lafiya a kunne ya ya zuba a cikin kunnensa daga nono ko wani magani wanda ba a sa mata turare ba ga shi ko yana cikin harama da haji ko umra sai ma malik ya ce la ara da zalika ba san ganin wannan laifi ne yayi daidai da ce zai sanya a bakinsa da ba zan ga laifi ba da wannan ban ga wannan laifi ne ba a imam malik ya ce ba laifi an yi buddar murimu harajahu wanda yake cikin harama da haji ko umra ya matsa kurjinsa ya matsa fattahu ya matsa haraj kurji haka nan ya iya fasa wato marurunsa maruru ya iya yanke ciwonsa idan ya bukaci zuwa wannan wannan ba laifi akan muhrimi dan yayi to kuwa ta ce nan alhajju amman yuhajju anhu to